أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرهام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة أيها المسلمين muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komi cikin ikonsa da ƙaddara wasa ya sake haɗa mu a daidai wannan lokaci mai tarin albarka lokaci na tsakanin sallar magariba da sallar ishayi a wannan yammaci na ranar lahadi a yau muna 29 ga watan zulkida hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina tana 1444 wanda ya daidai da 18 ga watan 6 na shekara 2023 miladiya alhamdulillah ci gaba da karatunmu a cikin wannan littafi mai albarka littafin risala ta abi zai rawani littafin da yake karantar da mu hukumce-hukumcen ibadojinmu ta hanyar mazahabanmu ta imam malik bin anis allah kara masa yarda har yanzu dai muna cikin sabon babi da muka shiga babi na goma sha biyu babi da yake bayani akan matattarar sallah mana jami fi sala wannan kuma shine darasinmu na nawa na 19 ko insha Allah a cikin wannan littafi na risala insha Allah za mu tashi akan gabar wa man lam yadri ma sallashi nan ne ko yawa ana bayani akan sallah bayani kunce kunce kunce dalla dalla to yanzu gaba da zamu tashi mala yake cewa wa mallam ya diri ma salla a thalatha raka'atin am arba'an bana alal yaqin wa salla ma shakka fihi wa ata bi rabi'atin wa sajada ba'da as-salam yace wa mallam ya diri ma salla shin mutum ne yake salla namiji ko mace anan duka hukunta hukunta ɗaya ne da mata da suke gida suke sauraron mu da ku da kuke muke zauna a cikin masallaci duka hukuncin ɗaya ne kana sallah ko kina sallah sai kokonto ya kama ka shakku ya kama ka sai kake tare da din a salasar ka atim am amra am arba shin sallah raka uku ce kai ko kuma hudu ma'ana su kokonto ya kawo mutum duk ya kawo mutum mutum yana kokonton sallah yanzu raka ta uku ce nake ko ta raka ta hudu ce bana wala leki to ga hukuncin sai aka ce kai hukunci ma'ana kai gini akan yaki wa salla ma shakka fi sai kai sallaci abinda kake kokonto to yanzu anan yaqini wanne ne yaqini mutum yana kokonton uku ne ko hudu ne yanzu wanne ne ko kwantan wanne ne yake eh uku ita ce mice ce yaqini yawa kun ga uku ce ce yaqini hudun ita ce kokonta ko tabbas yana uku ko hudu to tabbas ka san kayi uku yanzu yakinin ka uku ne ta hudun ce kake kokontanta ko ba haka ba to shi aka ce kai gini akan yakini yanzu kenan yakinin uku shine wa sallama shakka fi sai ka sallaci abin wa ta sai ka zo da ra ta hudu ina ba ta fahimta yanzu kenan kana kokonta uku ko hudu sai ka bera ta uku sai ka zo ta ta hudu wa sajada ba'da salami ko in ka gama kuma yakan sujada ba'da shikenan sallaka ta gyaru salla ta yi sallaki ta yi ku ga kudin to wannan kuma furnin ita ce akan ko ina duk inda kai kokonto yanzu ina kokonto biyu ne ko uku to ne ne yaqini biyu ko tabbas na yi biyu tunda uku ta ukunce nake kokonto to yanzu sai in maida ta biyu sai in zo da ta uku sai shikenan to wannan shine hukuncin duk mutumin da yake ya yake kokonton abu uku ko hudu biyu ko uku to ga yanda zai da ya gama kuma sai sujjara ba'di shikenan sallah ta ji kuma ka amanta wata sati mun bayani cewa sallar da aka mata gyara ta bulada akan sallar da aka sake domin shi mugun bawan kullun Allah subhanahu wataala yana so ya tabar da shi ya kumyatar da shi shi yana so dan bakin ciki ko bakin ciki sai ya bata muke sallah ko ya bata maka sallah to da yazo ya sa maka wannan kokotan kaga shi yanzu mi yana jin dadi mi ya rikita maka sallah to saboda haka sai shari'a ta baka dama ga yanda zaka yi to kai kokari kai gyara kai ba'adin nan yafi da kai kai tunda dai wannan tayi barin salamci assalamu alaikum sake wata sabuwar sallah to nan wannan ya kita shi dan yayi ganye akan ka yayi nasara akan ka dama abin da yake so ko ba komi kaga na ɗaya ya sa ka wahala na biyu kuma ya sa kokonto a cikin sallah ya bata maka rai to amma mi yanzu ita wannan sallar da ya sa maka kokontan yake bakin cikin ta ɓace sai aka ce gyara ta ka gyara ta kuma aka karbe ta to shi kuma yanzu an kuttaka masa sai sun ya kullum yi kokari mu karanta mu gyara sallar mu yafi da mu sake sallah na biyu wa man takallama sahiyan sajada ba'da salati yanzu mutum ne ya yi magana a kan rafkanuwa amma kuma ba da gangan ba rafkanuwa ce kawai haka a cikin sallah sai mutum liman ne ko mutum guda ne sai ka yi magana a cikin sallah to saboda haka wannan ga magana da kai inda akan rabkanuwa ne bai bata maka sallah ba yanzu me zaka yi sai kai sujada ba ni shikenan sallar ka tayi amma inda gangan ne mutun yayi to shi ana sallah ta baci inda gangan ne mutun yayi to sallah ta baci amma ba da gangan ba kawai rabkanuwa ne kan ya izafi kawai sai ka manta a cikin sallah wani abu kai a kan rabu ganuwa to shari'a ta kadi ba sauki na shari'a an yafe maka wannan magana da kai a kan rabu ganuwa ni za ka yanzu ba a da za ka yi shi ganin sallah ka tayi amma in gangam ne ka yi to yin sallah ta baci amma kuma inda gangam ne ka yi amma ba na ganganci ba a domin gyaran sallah ne to kuma sallah tana na sallah ba ta baci misali liman ne ya yi rafkanuwa sai duka sai aka ce mishi subhanallah ya miƙe ya miƙe kuma suka ce subhanallah kaga sai rikici ya zamna an ce subhanallah ya tashi an ce subhanallah to yanzu ya rikice ga baki da yanzu shi ya rasa ya zai to a nan in take dakawa yana iya cewa to sai yi magana ce miye sai faɗi magana ce miye faru ni muka yi to ba surutu ne ko za a yi ba wanda zai ce a a ka zane wancan ka zane to in ya kuma kuma ta sallaku kenan shi sanya kullum ake son sahun gaba na bayan liman ya kasance kullum masu karatu ne almajirai ne a baya da sun ya yi maganar nan sai suke to kaza ne shi kenan kawai to kuma duka sallah ta yi babu wani wannan in dan gyaran sallah ne wanda ittifaqin malamai sun yi dan an yi magana gyaran sallah to bai bata sallah sallah tana nan kaga saba shari'a saba na hankali
wannan shi yana da muhimmanci kenan shi gyaran sallah ne liman zai iya yi haka wanda yake jagora ta kuma a cikin masallaci ba shi ma irin haka ta faru zai iya ta magana to sai a faɗa mishi to amma ba surutu za a yi ba to sallah ta yi kawai me za a yi sai a yi sujada ba ake wa mallam yadiri a sallama amlam yusallim sallama wala su juda alihi yanzu kuma mutum ne yana sallah sai yi kokonto ya kama shi ka zo ƙarshen sallah sai kake cewa kana zamanin dai a gurin fa ceto na sallame ko ban sallame ba kawai ko ya duke kama ka ka sallame ko baka sallamce ba to me za ka yi sallama to yanzu abinda za ka yi sai ka sallamce tun yanzu tutu ne kake kuma baka tashi gaje ko ina ba a gurin ne ne kake tutu ko ma mukaddara har ma ka dawo kamar yanzu mutum ya yi sallah nan ya jingina da wannan bango kaga dinka baka je ko ina ba to amma sai an yi sallan nan na sallamce ko ba sallamce ba to ko gyar zama ka sallamce shikenan wala sujuda alai kun babu wata sujuda sallah ta yi tunda kun ga amine ne a gurin ne baka je ko ina ba sa'annan kuma ba wani ba idan ne kai ba to saboda haka shari'a ta sauke maka kana gurin tana kuma dama kana gurin baka motsa ba kake kokonton na salamta kawai kace assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah shikenan kawai sallah ta babu kabli ba ba wannan shine hukunci to da Allah ɗan uwa ba karatu ya zama gane waɗannan abubuwa kun ga abubuwa ne masu sauki wanda kai kanka da kaga da yau dukan mun zama malaman gurin tun da gashi mun shi har ma kuma ka leka da to duk waɗannan hukunce hukunce na gaba wa manastan kahahu shakkun fi sahawi falyalhu anhu wala islaha alayhi shi ne shi kuma wani sukuncin mutumin da kokonto ne ya aure shi a wajen rakwano kokonto da wuya bai yi ba kasa akwai masu irin waɗannan wani abin sai zai musu kamar ma wata rashin lafiya kuma wata matsala in abu yayi nan da na sai kuma na ku an yayi ko bai yi ba wani sai ka same shi yayi arwala so biyu saboda irin waɗannan abubuwa ne kamar dai wata matsala ce dai haka to in irin wannan kokon ya aure mutum falyal ha'annu to ya jefar da abin kai da mishi abin da ya zame mishi na cir ya saba wala islah alaikum babu wani gyara tunda kawai babu wani ba'adi babu wani kamu abu ne ya zama maka ciki ko in kai sallah wani ma abu ma ba ma wani ba ko amma shedan ya riga ya aure shedan da yake kawo ki kama modan to abin da za a yi kawai shefar da abin ko shikenan kuma babu wani gyara da take walakin alaihi an yasjuda ba'da salami ma'ana babu wani gyara da zaka yi na wannan ibada kawai mi zaka yi shine in ka gama sai ka yi sujjara ba'adi kun ga wannan ko shine mai ahadari mai ahadari qawaidi mai qawaidi ma ka ga wannan hukuncin wa man istankaha shakun sajada ba'da salami duk wanda kokonto ya aure shi to kawa ga wani gyara ka je bai ibiyan ka je ka dako ka na a'a kawai in ka gama sallah ibadi shikenan ka gama da shi wa huwa allazi yaksuru zalika minhu ya shukku kasiran to mi ake nufi da wa ministan ka haushakku shine malam nan zai fasara mana in ba gane ba shine ce wa huwa allazi yaksuru zalika shine wanda yake yawaita wanda abu yake yawaita kokonto ya shukku kasiran yana shakka da yawa an yakuna saha zada aw naqasa mana ya kasance wannan kokonton da ya koran kwallon ƙari ne ko ragi ne duka inda ya irin wannan mutum ne to saboda haka babu wani abu babu wani gyara da zakai ko na ƙari ko na ragi wala yuqinu falyasu shi ba da salati kuma sa'an nan wani lokaci ma sai samu kuma bai da yaqini to saboda haka falyasu shi ba da salati ko hukuncin sai yayi sujjada bayan sallama faqat kawai shi ke na kare an sauwaka maka shi wannan malalacin shi dan da yake so kulle bata maka to kai kuma saboda tausayinka Allah subhanahu wataala kokarin ka da yake gani wajen ibada to Allah subhanahu wataala ya saba ka ka maka saukin abu wa iza aikana bisahawi sajada bada islahi salati to amma kuma ta yi wata rana duk da mutum kokonto ya same shi ya aure shi yana irin waɗannan abuwa wata rana kuma sai mutum ya samu gaskiyar ina mata marita duk da cewa wanda yana yi yana yi wata kuma sai ga abin ya canko a kai abin da yake kokonton haka ne to shi ne malaci wa iza a ikana bis sahawu idan mutum ya samu tabbas ɗin cewa lalle haƙiƙa ya yi rafkanuwar sajada ba da islahi salati to sai sujada amma bayan ya gyara sallato a nan sai gyara in ka samu tabbas ke na eh lalle kaza ne na yi to gyaru wannan abu ina ba ta banta ka gyaru wannan abu sai ka yi sujada amma idan da can ko kwantan ne kawai aure ka baka da wannan to shi ne aka ce babu zancen gyara kawai sujada ba da shi ke na kare amma in ka samu yaƙinin cewa lalle tabbas wani abu ya faru kayi wani abu to gyara wannan aikin yanzu kuma sai ku to amma in har kana cikin kokonton ne to wannan kokonton haka ce jefar da shi ba wani abu da zaka yi kawai sujada ba ta zaka yi shikenan sallaka gaji fa in kasura zalika minhu wa huwa ya atarihi kaseeran aslaha salatahu wa lam yasjud lisahwi mala yace kuma a wani kawai suka ce idan ya kasance fa in kasura zalika idan abun ya yawaita minhu da gare shi ya a tarihi kashiran abin yana bujiro maka da yawa a sulah salatu irin haka yana bujiro maka da yawa wannan mas'ala ta karshe da muka bayani to a sulah salatu gyara sallar suka ce wallan mai sujudu sawo a nan ma sai sujada rakanu ma shi fata ita kakkai kawai shi kenan in haɓu shi ma irin wannan haka in kasar nau'i-nau'i ne rafkanuwar akwai nau'in da zai hana kama tunanin rizuni ma'i maka gane mine ne to shi ga hukuntun shi akwai nau'in da zai sanya haka kuma amma zaka gano ko mine ne to shi ma ga hukuncinsa to akwai nau'in da shi kuma zaka gano irin hakan amma kuma abin shi ya fice gona da iri mana abin ya yawaita to anan malamai suka ce kawai gyara wannan sallah su ma ba sai kai ba dan ba ko shi kenan kun ga wajen kashi mataki uku ne kenan wa man qama min isnataini raja'a ma lam yufariq al-arada bi yadayhi wa rukbatayhi yanzu mutumin da ya tashi daga raka'a biyu kana sallah a raka'a biyu sai ka tashi shi kuma gurin zama ne kaga din da aka yi raka abiya ba zama ake ba a yi tahiya ba kau kai da ka zo kau sai ka tazarci ya kai tazarci raja malami farikul arada to a nan aka ce ka dawo matukar ba ka rabu da ƙasa ba biya daihi wa rukuba daihi to ya ake ganewa cewa ka rabu da ƙasa shine hannunka da goyonka su bar ƙasa ba zara hannunka da goyonka sun bar ƙasa to shikenan yanzu miƙe kaka dawo amma in dai har ka tashi ka zabura ne hannun yana ƙasa ba mamaki kafafuwan ne suka tashi ko kuma a'a ka zabura hannun ya ɗagu amma kafafuwan ba su taso ba kuna fahimta to aka ce rasha dawo dawo ka zamna in dai ba duka biyu ba in ɗaya ya tashi ɗaya bai tashi ba to kuma zamna shine malamin farikul arar matukar ba karbi da kasa ba fa'iza faraka ha yanzu idan mutum har ya rabu da ƙasar tamada shi ne ya zarci walamiyar shi kaka dawo wasu jada ƙabar da salami sai ka yi su yara ɗauni shi kenan ko da ma mu suna subhanallah subhanallah matuƙar da yin ka wuce ko kyale su to dole su taso su biyo ka musamman har ka miƙe sai yin ma musu subhanallah subhanallah ko kyale su ci gaba da sallah domin mi a nan in ka koma ma to yanzu ka ƙara ma sallar ma ka yi ba biya yanzu ka yi mai ka yi ƙari ka yi ragi ka yi ma ƙara wani abu kuma sa'anar dole kuma hukuncin ya hukanka ko ka dawo ko ka dawo sai ka yi sujada raukan nan to shine anan malamai suka ce to menene a saukake gaba ke da mana to kawai ka miƙe sai ka miƙe ba za ka dawo ba in ka gama sallah kawai sai ka yi kabli shi kenan sallah ta gyaru kun ba wannan hukuncin kenan shi ne kakuje wata rana kuma a haɗari ka bi wani liman irin haka ta faru da shi a yi ta mishi tasbihi sai ki dawowa ka ce kai yau na ga wani liman da taurin kai bai dawo ba a'a ba haka bane ba hukuncin ne haka kuna fahimta ci ana ta mishi tasbihi ba ya ki dawowa ma'ana wa aiki biyu ne zai baku za ku ma kanku ke na gara ku sauke ma kanku yi guda kawai duka ya sauki ne ya kamu domin ko ya dawo dai sai kun yi ko bai dawo ma sai an yi ke na kaka shari'a ya ta ba da dama to ko ku zarce shi ke to shi wannan hukuncin haka yake wa man zakara salatan sallaha mata ma zakaraha ala nahawi ma fatatuhu ثم أعاد ما كان في وقته مما صلى بعدها yace wa man zakara salatan yanzu kuma mutum da ya tuna sallah kai ashe da sallar nan ban yi ta ba sallar azhar Allah asar ban yi ba yanzu kuma ka shiga yi magarba to ya za a yi sallaha mata zakara zakara to ka sallace ta yanzu lokacin da ka tana kawai ka tashi ka sallace ta ala nahwi ma fatahu kuma yanda ta fice ka summa aada ma kana fi waqtihi mimma salla ba'daha amma kuma sai ka sake abin da kai salla a lokacin na bayanta misali yanzu kun ga mun sallar magarba ko fashi da haske ba kai sallar la'asar ba to kawai yanzu ana zaune nan kitina kawai ya kaji abin ya rabu ras kai ashe kai wada zuwa wani abu ya shagaltar da kai kun ji wani aiki ba ku yi sallar ba kai la'asar ba yanzu kuma gashi kayan magarba to yanzu kawai kana da arwala kawai ka tashi koma gefe guda sai ka tashi ya ka kabarta sallar la'asar shine sallaha mata ma zakaraha ka sallace ta duk lokacin da ka tuna ta kawai sai ka tashi kai ala nahwi ma fata kuma yadda ta fice ka yaya kake ai kaga sallah la'asar karatun ta me yake a asarce a hudu yana fata fahimta to yanzu ma kuma ai kaga yanzu cikin dare muke to yadda take da ranar haka zaka yi ta yanzu ma shi da ala nahwi ma fata yadda ta fice ka haka zaka rama ta amma ni sun ma'ada ma ka sallah to yanzu ka tashi ka salati la'asar to yaya magarbar take to sai ka sake ta shine ce sun ma'a'a da maka da kulfata yanzu magarbar da kai yanzu sai ka sake ta wajen kuma Allah ba da ladan ka samu nafila ina ba ta amurta shi da fi wakati min ma salla ba da na daga abin da ya salla a sai ka manta a shi azahar ce to yanzu ka tashi sai ka sake yin azahar ka yi la'asar ka salamce ka yi la'asar ka salamce kuma sai ka tashi ka yi magarba in kuma baka tuna ba sai ba an sallar isha'i yanzu kuma da annakacin ba za ka tafi gida bayan ka tsaya a masallaci yanzu ka yi a zahar in karama a zahar karama la'asar ka sake magarba kuma yanzu ka sake isha'i haka ake kenan saboda haka ba a cewa a da yawa da akwai fikin lafiya ce ai ka bari yanzu tun da sallar la'asar ce sai gobe da la'asar ka sake ta wannan kitabun ra'asu ne wannan ita sallar duk lokacin da aka tuna ta a lokacin kake yanzu bayan ka je gida ma har ka kwanta sai ka tuna kawai ras sai ji kuka ashe ba kai sallar azhar ba aiki ya kama ka ba zancen kwanciya yanzu sai ka yi arwallah ka yi azhar la'asar magariba ka yi isha'i kuma ranar shabayi da wuturi to kuma a kwanta baka cabar sai gobe wannan shine wannan hukuncin da malaki so bayyana mana a wannan gaba sai hukunci na gaba yace wa man alaihi salawatun kasiratun sallaha fi kulli waqtin min al-layli aw nahari وعند دلوء الشمس وعند غروبها وكيف ما تيسر له to shi kuma wannan hukuncin shi ma wa man alaihi salawatu kasira mutum ne ake bin salloli masu yawa
musamman ba mamaki matashi ne ana cikin ƙurikiya a ko kuma wani abu na harakar bariki ya harsa mutum sallar ba'ayi ya bar sallah masu yawa yanzu kuma sai allah taimake shi gano kai a shirya al'amarin nan akwai gyara kada mutum ya ce wa allah su wanta labin ba zai mushi daɗi ba yanzu ya tuba zai gyara to zuwa na salloli shi ne sai sallace su duk kowane lokaci duk lokacin da ka samu sai ka yi sashi suna da yawa to abinda malamai suka ce anan sai ka yi ta sallata har ka yi salla adadin da kake gani ka yanzu dai alhamdulillah sallolin da na yi sun biya sallolin da na bari a baya to in zaka yi su yaushe zaka yi su ba wani lokaci aka keɓance maka ba kenan duk lokacin da ka samu dama kawai sai ka tashi kai da daddare ne kake da lokaci tashi da rana kake da lokaci tashi kai to in an tashi ya ake yi sallar yi ne ake yi sai ka ɗauko asuba azawar la'asar magarba isha ka ga yi sallar kwana ɗaya sai ka ji ka har yanzu da sauranka sai ka tashi kuma asuba azawar la'asar magarba isha ka ga kwana biyu ba mamaki a wannan lokacin ma ka je kayi sallar kwana biyar yanzu an gaji sai a huta gobe da sabar da ka tashi sai ka ji ka a ashe kana da wata rana yanzu maimakon suka sai ka arwalla ka yi sallah asuba a zahar la'asar magarba isha'i asuba a zahar la'asar magarba isha haka zaka dinga jero su inda dare ka kana dama ka yi da dare inda rana kake da dama ka yi duk lokacin da kake da dama shi ne ma da yake minan laili fi kullu wakacin minan laili a kowane lokacin na dare auna harin ko na rana wa inda dulu'i shamsi kai lokacin da rana ma take fitowa za ka yi wa inda gurubiya lokacin da rana take fara ma'ana har lokacin da aka hana sallah to shi na an an halatta maka domin biyan bashi ne shi yana da karfi a nan kamar yadda aka halatta wasu salloli na nafilfili zawatul asbab a irin waɗannan lokuta to su ma ita ma wannan lokacin da larurar ta kai har a lokacin da ba ba a sallah to su an baka dama zaka tashi ka ramu kenan kawai abin da zaka yi wa kaifa ma ta yassara yace kai malam duk abin da yanda ya sauka ba a gare ka kai dai ka yi kokari ka rama wannan bashi kafin ka tarda mahalincinka ina fata fahimta to haka ake mutumin da yake da salloli da yawa ake bin shi to gashi yadda sai dinga ya dinga ya dinga kuma sai hada da istighfari akan sakaki da yayi da laifi da yayi to insha Allah iya inda yake tsammani kai alhamdulillah yanzu na shekara ina sallah ko na wata ina sallah da ni na tsammanin dai sallolin da na yi sakaki ban yi su ba yanzu don na sallace su to shi kenan kuma sai ka yanke sai ka bari wanda kuma sai a kira daga ba a gyara ka yi wa in kanat yasiratan aqalla min salati yawmi wa laylatin bada'a bihinna idan ya kasance kuma sallar yar kadanci aƙalla min salati yomi ƙasa da sallar yini guda ɗaya ne yomin wa laila mana ƙasa da sallar yini da dare ba da abihin na to sai fara da su alal misali yanzu ana binka salloli da ba su kai na yini guda ba to yanzu sai kara masu tukun kai sallar da take ta lokaci shi ne wani gaba take so ta karantar da mu in dai sallah ba ta wuce yini guda ba to sai ka rama ta tukon ka yi sallar da take a lokaci shi na kace ba da abin nan wa in fata waƙatu ma huwa fi waƙatihi ko da wadda take lokacin lokacin da zai fice to sai ka yi ta yanzu alal misali an biyo ga sallar a ce baka yi asuba ba baka yi azhar ba baka yi la'asar ba eh a mu aje uku ai ka garabi ne ba su daidai kai aika gane yini ba to ko mu kada mu kara ma hamma garbar kun ga hudu ne har yanzu ba su kai ta yini ba ko to yanzu in ka tuna su yanzu ka zo zaka yi sallar magarba ko sallar isha'i sai ka tuna ashe ana binka asuba azhar la'asar magarba kaga sallah hudu ko to sai ka yi he kara masu tukun zaka yi sallar ta yanzu ko da yanzu kafin in kara masu za a yi sallah a barka to sai ka koma kara masu duk sallar da bata kai yin ta yini guda ba to sai an rama ta tukun ake yi ta yanzu kuma ko da lokacin ta yanzu zai ta ci wannan ita ce ka'ida ta farko shine cewa in fata waqatun ma huwa fi waqtihi ko da wanda take cikin lokacin lokacin da zai fice to sai ka rama wa in kasurat bada'a bima ya khafu fawatu waqti amma in suna da yawa to ya ake nufin mai yawa to sallar da ta kai yini guda ana bin ta sallah ta yini guda to kuma sai ga wata sallah ta zo ta yanzu he da ka zo zaka yi sallar yanzu ka zo ka sallar isha'i sai ka tuna kashi ashe jiya yini guda gaba ki da baka yi sallah ba sallolin guda biyar ana binka kuma gab gashi da zaka yi sallah to mi zaka yi yanzu sai kai wannan sallah tunda sun kai rak sallah biyar to shari'a ta baka dama in sun zama cikin ramuwa kenan yanzu wannan zaka aje su a gefe yanzu sai kai ta yanzu bayan kai ta yanzu yanzu kuma ka samu dama sai ka ramu wadancan amma idan ba su kai ba ta yini guda to baka ramu baka yin ta yanzu sai ka rama su tukan kai ta yanzu wannan shine hukunci guda biyu na fata an bayyana shi ne cewa in kasurat ba da abu ma ya kafa kowatu wakati in suna da yawa to in sai ka fara da wadda kake tsoron fitar lokacinta sai ka yi ta kenan shi ne bambancin ramuwajen bangaren ramuwar sallah wa man zakara salatan fi salatin fasadat hazihi alaihi yanzu mutum ne yana cikin sallah sai tuna sallah a cikin sallah ana cikin sallar magarba ko ana cikin sallar isha'i sai ka tuna ras ashe kai baka yi magarba ba ko baka yi la'asar ba ina ba ta manta kana tuno wata sallah a cikin wata sallah to wanda kake cikin ta baci ni za a yi yan sai ka fita sai ka je ka rama waccan sallar tukwa so ka zo ta yi kenan kun ga wannan hukunci yana daidai da wannan hukunci na baya da muka yi kenan duk sallah karkashin da bata kai ba sallar yini kenan sai an rama ta sai an yi ta tukun ake yin ta lokacin to in kuma wata sallah ce ma guda ashe baka yi la'asar ba yanzu kana cikin magarba da ka tuna ta cikin magarba to magarba ta baci kawai sallam cewa zaka ko kana bin liman sai ka fita sai ka koma tunda ba a yin sal jam'i biyu a cikin masallaci in gida gare ka akwai sai ka koma cikin gida kai in kuma masallaci yana da haraba sai ka koma can ka fitan gefen masallaci ka samu guri guda sai ka je ka rama wannan sallah da ake binka in Allah ya sanya ma zaka iya samu wadda take ake ciki kenan kaga irin sallar manzo sallallahu alaihi wasallam ce sallar azhar da yake yi mutum ya je bai je biya bukata ya dawo ya yi arwalla ya je daji ya dawo ya zo ya arwalla ya zo samu manzo Allah raka guda kaga wannan kana iya zuwa karama wannan sallah kuma ka dawo ka samu wannan jami'i da irin ta hef karama amma ko da ka yi karfin rai ka tsaya to wannan sallah ne babu sai ka sake karama waccan kuma in karama waccan kuma ka sake mai da gurin wannan wannan shine hukuncin kuma wannan hukuncin wadda ɗaya ne maza da mata ko da mace ce za ta samu wannan hukuncin haka yake kanta wa man dahika fi salati a adaha wa lam yu'id al-wudu'a yanzu mutum ne yayi dariya a cikin sallah ya kaka ta dariya a cikin sallah a adaha to yanzu wannan sallah ta bace sai sai ka sake ta walam yu'id alwudu amma ba sai ka saki arwalla ba kawai sallar ce zaka saki ita wannan dariya ba ta karya arwallar amma sallar ta baci wa in kana ma al-imam in kuma tare da liman ne kake yi ana cikin sallah tare da liman kai dariya tamada sai ka zarce to anan kuma ka shiga kurkukun liman finisiyan ce za a yi maka ba za ka fita ba sai ka bari sai har a gama da kai in aka gama wa'ada kuma sai ka saki sai ka tashi ka saki gobe ma ka ƙara wannan kuma finisiyan ce aka yi ma wala shi alaihi fit tabassul amma idan ala misali murmushi ne ya kubce ma mutum a cikin sallah ba dariya ba to wannan murmushi bai bata sallah murmushi bai bata sallah amma dariya za ta bata sallah shi wannan an yafi sai fa idan mutum ko ya ganganta ko kuma ya yawaita to yanzu kaga wannan kuma wata matsala ce daban to ita ce kuma za ta sanya mishi wannan matsala haddasa mishi wannan matsala wannafhi bis salati kalkalani busa a cikin sallah to kamar magana ce wal amil lizalika wanda kuma ya ganganta yi haka mufsidu lis salati to ya bata mishi sallah kana cikin sallah sai ka ce tuf ka yi magana saboda ka kan alfabe ne suka iya rubuta su tuf yawa ka da ta'un da ba da faransai zaka iya rubuta su da larabci zaka iya rubuta tuf saboda haka kalmomi ka hada kalma alfabe ka yi magana to shi yasa ba a yi ba tofi a cikin sallah haka kuma bayan busa a cikin sallah in kuma mutum har yayi da gangan a rihin sani an yafi in kuma mutum yayi da gangan to ya ɓaci sallah shi ne ce wal amidin misali ga mutum da sallah in kai da gangan kuma sallah ta ɓaci wa mana akhada alake bulata a adafil waqti yanzu mutum ne yana sallah sai ya kuskure alƙibla ba ƙoni ya zo gari bai san ba alƙibla ba ka je gari lokacin sallah ya yi ka yi arwalla kawai na kai tsammani kawai kai tsammani kai nan ce alƙibla kawai ka tashi kana sallah bayan ka gama sallah saboda haka wani ya zo same kana lazimi cewa ni ba ko sallah aka yi nan ni ne ta ina ne alƙibla sai aka ce to ai nan ce ta to ni ko wannan na kalla ko kuma kawai kai garaje ka tambaya sai ina ce alƙibla in ka ce nan ce to a nan gana gurin tashi kawai ka sake sallah shi kenan wa kazalika man salla bi saubin najisi haka nan kuma mutumin da ya salla da tufafi wanda yake mai najasa ka yi tafi a sallah tufafin gashe ba sai yana da najasa ba sai bayan ka gama sai ka gana najasa a jikinsa to yanzu sai ka cire shi sai ka sa wani sai ka sake sallah ko kuma ka je ka wanke najasar sai ka zo ka sake sallah au alama kana najasin ko kuma mutum yayi guri yayi sallah a guri mai najasa ashe gurin da kai sallah najasa gari haka zuwa ta kai wani a gudun kai sallah ci kai guri ne na najasa to ta shi ka saki ike ne wa alaikun salam to alhamdulillah shi samu ka ce kudin ka tambayar da take hudawa to shi wanda yana tambaya to kana cikin sallar ne ka yi raka ɗaya ko biyu sai aka zo aka ce musu ba Allah juya ba nan ne ba ka yi raka a biyu to ba za ka salamce ba kawai sai ka juya ka yi biyu za ka ciko biyu kawai sai ka juya sai ka yi biyu kuma sallah ta yi ina wata mai da ba ka salamce ba ka salamce ba a na ba alƙibla ba ta ba kan ci assalamu alaikum a kawai juya in kuma shi wancan ɗan gari ne ma'ana ɗan gari almajiri ne wanda ya san me yake yi zuwa zai yi kama kama ba maki don kan makar kice ko kuma don kaka salamce ma kenan ba mamaki yana ganin ba mamaki kamar da ba kawai sai kama ka sai ka dace dan da ya daka dafa mutum ka ce dan juya haka shi kenan sai juya kaga ba sai salamce amma da ka ji kai ba gurin wani ba in wani bai karatu ba ne ba sai salamce kaga ya bara ma kansa aiki ya kara ma kansa aiki amma in wanda ya sani ne kawai juyawa zai ba ko ba guri bane ba a nan ne kuma dama juya dama kawai juya zai kuma sallah ta yi waccan biyu da kai a ba alƙibla ba da wannan biyu da kai a alƙibla sallah ta yi ba sai ka sake ba wa kazalika man tawadda'a bima'in najisin mukhtalafin fi najasatihi haka kuma shi ma mutumin da yayi arwalla da ruwa mai najasa amma ana sabani a cikin najasar sashi kai wane da wannan ruwa kai arwalla ce yi kai ba ta basu amma ana sabani to abinda ya yi ɗauko mai tsarki sai ka sake a raula sai ka sake sallah shi ke nan mutum ne yi waka zalika manta wata abu ma'in na jasi muhtalafin fi na jasati haka nan mutumin da ya arwalla da ruwa ne na jasa an yi saɓani amma ana saɓani a wajen na jasar tashi to abin da ya fi sake ka yi wa amma man tawadda'a bima'in qad taghayyara launuhu aw da'amuhu aw rihuhu aada salatuhu abadan wa wudu'uhu haka shi ma mutumin da yayi yace wa amma man tawadda'a bima'in qad taghayyara launuhu amma mutumin da yayi arwalla da ruwa wanda launinsa ya canza aw da'amuhu ko dandanansa ya canza aurihu ko kanshinsa ya canza ai dama ana gane ruwa mai tsarki ta bangaren waɗannan abubuwa idan ɗaya daga cikin sufofinsa uku ba su canza ba launuhu ɗa'amuhu rihuhu launinsa mana kalarsa ɗanɗanansa ƙanshinsa to duk wanda ya arwala da wannan ruwa wanda launinsa ya canza ko ɗanɗanansa ya canza ko warinsa ya canza a ada salatuhu abadan to wannan har sallar har abada sai ka har sallar sai ka saki wa wudu'ahu da arwalan ka sake arwala da sallah duka gabaki da wa rukhisa fi jam'il bainal maghrib wal isha'i lailatul madari wani abu sai karatu ta mazhabu ta ta malikiya ina masu kin hada sallah tsakanin magariba da isha'i idan an yi ruwa ce a ɗan sabon addini ne to gashi a mazhabu ta malikiya ta wa rukhisa an yi rangwame fil jam'i bainal maghrib wal isha'i a hada sallar magariba da isha'i lailatul madar idan aka yi ruwan sama to ina masu mazhaban malikiya wanda kuma aka yi ruwa baku ya hada sallah kun ga wani abun kawai san san san rai ko kuma rashin karatu da yawa yin saka mutum a yi ruwa ko hadari ya taso sai a ƙi haɗawa amma zaka gan dukkan bai wuce minti 20 wani wani shagal ma bai wuce ko kuma sai a sake kira sallah alhali wancan lokacin bai yi ba to wata irin sallah ce dai shi dai kaga baka yi na shari'a ba sa'annan kuma ita ko lokacin da bai yi ba in aka yi sallah lokacin da bai yi ba me hukuncin babu sallah amma wancan da ka hada ka dauko magariba da isha'i ka hada ka dauko azhar da la'asar ka hada shi kuma wannan mine ne shari'a ce shari'a da ta ce ka a yi wancan ka a yi sallah sai lokacin ta yayi ita kuma shari'a ta sake cewa to yanzu kuma ga rangwame an baka dama kana cikin balaguro ka hada azhar da la'asar kana ga wani uzuri ka hada azhar da la'asar an yi ruwan sama hada azhar da la'asar ko magariba da isha'i jami ina ba ta fahimta hukuncin da wancan hukuncin wancan ɗaya ne shari'a ta ce ta ce kai wancan ita ce ta kuma ta baka anan amma kai yanzu da aka ƙi haɗawa aka yi magariba sai can kawai ba minti ashirin ko minti talatin kawai sai ka tashi lokaci bai ba ga hadar ya ta ruhun allahu akabar ka tsara kira kuma ka sake to yanzu kaka kai ka yi tsaka tsari ka ɓata sallah wannan sallah da kai ba ta da babu ita saboda ni lokacin ta bai ba duk sallah da aka yi lokacin da bai ba babu ita kaga da yawa asara ake kai kuma ba ga shauki an baka shi kuma wancan da ya hada yanzu yana canjin yin gida ruwa bai taba shi ba sa'annan kuma ga sauki ya samu kuma ga lada to kenan a bangaren addini kan musa san rai matsalar rashin karatu ne yanzu shi kun gani shine dalilin karanta fiqhunmu na malikiya a ga duk abin ɗaya ne kawai sai ɗan bambancin saɓani da ake samu wancan ɓangaren hujja kuma saɓani na hujja ne ba saɓani na nassi ba mana saɓani ne na tunani na hukunci waka zalika fi ɗini wa zulmati ta kun ga ga wani ƙari ma da wani ahalisun ma ya ya kun ga amaliki aka ce hakanan an baka shari'a ta baka dama idan aka yi in tabo laka yanzu da za a yi ruwa da la'asar na unguwar tagu kuma duk ta kaɗin ci ruwan an yi shi tun kafin magariba amma gari diya unguwar ta ta kaɓe to a shari'a ta ba mu dama idan muka zo magariba babu hadari ba garin duk yanzu hadari ya tsare an gama ruwa gari yayi ras yanzu sai ne takabi to sau da wannan takabin ma an babu dama muka zo sai mu hada sallar magariba da isha'i kun ga amma za ku zama kun gashi ne kun ga cikin bazan malike ne wa zulmatin ko duhu an yi ruwa sai kasance garin ko yayi duhu dudum kun kuma unguwa taku ga yanda take da takabi ko kuma ga yadda take da koramu kana iya fitowa wajen jami wani abu ya faru to saboda duhu ma ku diba a mazhab maliki aka ce duhu kaga ko ahlus sunna ba sai da duhu to kaga a mazhab maliki ina kaga wadan ba su jami duhu kawai duhu kadai ya halatta mu hada magariba da isha'i ko mu hada azhar da la'asar kun garshin karatu yu'azzinu lil maghribi awwal waqtin kharij al masjid to yaya ake yi a mazhabin malikiya jam'in yato shine in ka tashi sai a yi kiran sallan magariba a farkon lokacinta a wajen masallaci kamar yadda ake kiran sallah summa yu'akhiru qalilan fi qawli maliki yace sa'annan sai a dan jirkita kadan a fadar imam malik sun mai ƙimu fi dahilil masjidi sai a tada ikama a cikin masallaci wa yi salliha sai a sallace ta a sallaci sallar magarba sun mai yu'azini lil isha'i sa'an na fi dahilil masjidi idan an gama sallar magarba kuma sai a tashi sai a yi kiran sallar isha'i a cikin masallacin wa yuqim wa yusalli sai a tada ikama sai a yi sallah so a mazhabin malikiya sai an sake kiran sallar isha'i shi ne kawai bambancin to sai dai wannan hujja tana da rauni ta kuma kawai aka kiran sallah daya ikama za a yi sai a tada to kuma mukaddara ma in aka tada ba abin da ya bata sallah ko me yayi sai dai wani kara ma kanku ne ma sharri ne kawai da kuka yi to shine bambancin na zahan malikiya za a yi kiran sallar magarba a waje ita kuma kiran sallar isha'i a yi shi a cikin masallaci kuma sai a tada ikama sai a yi ta sun mayan sarifuna sa'annan mutane su wa alaihim isfarun kalmar magibi shabaki suka ce kuma a gari a lokacin gari yana da haske kawai kowa tafi shi gida ya je zauna to kuga ina da muke barin sai magarba sai duhu ya shiga wai wannan bayan an ka hada magarba da isha'i kuma ya ce wa alaihi isfarun kuma mutum sai fito gari yana da haske kun ga zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kun ga sahabbai da suke bi suna yin sallar magriba da wuri kawai kaskon rana yana bacewa ake kiran sallah kuma hadisi ne ta kafa wani sahabi yake cewa in muka suna wajen gari ma na rugage za su fito da ƙauyukan su rugagen su zo cikin madina sai su yi sallar jami'i su koma yace za mu zo mu yi sallar magariba da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace za mu kama hanya mu koma gida yace in za mu tafi a gida ka san da mutan da ake tafiya da kwari da kwa yace ɗaya mu zai ja kwarin sa ya harba yana kallo inda kibiyar sa ta je ta faɗi kuma magariba su kai ba a madina da manzon Allah kuma yanzu za su je gida amma kaga mu kuma muna zamne sai wasu duhu ya shiga ake yin sallah to dautar hujja kaga kitabun ra'as ne yan uwa kuma gashi sai mu ce kuma ƴan malikiya ne to gashi a malikiyar ma kuma an bayyana mana kaga ko sallar ahlus sunna ma da ahlus sunna ma da suke kokarin bin su wannan ba sa yin a hada jam'in magariba da isha'i a fito kuma a tarda gari da haske to ina kuma wanda su kuma magariba ma ba sa yi sai dubiya kina ko wanda ya saba shari'a kenan kullum mu dinga karatu ƴan uwa dan mu dinga dabbaka abin da muka karanta ba mu dinga yi aiki da ka ba Allah ke muke mu wa kazalika al-maghrib wal isha'i haka nan magriba da isha'i a a to lokaci yayi to bari mu samu gurin kwana gurin ya bace mu yu'azzinu lil maghrib awwal waqtiha harij al masjid thumma yu'akhiru qalilan fi qawli malik thumma yaqumu fi dakhil al masjid wa yusalliha thumma yu'azzinu lil isha fi dakhil al masjid wa yuqimu thumma yusalli thumma yansarifun wa alayhim isfar qabla maghrib sham yawwa to alhamdulillah mun zo gurin kwana kaya ya tsinki a gindin ka ba kenan sai mu tashi wal jam'u bi arfati bayna zuhri wal isha insha Allah Allah kai musati mai zuwa kenan sai mu tashi akan nan gaba lokaci ya yi kuma mun zo kan gaba insha Allah da fata kun kanta daidai Allah tara mu cikin ladan abinda mu kuskure al tambaya ce ma'ana yana bishiro mishi yana so mishi da yawa shine ya atari idan abin ya yawaita ma'ana kullum abin yana so mishi ne ya atari akwai ta tambaya insha Allah kenan duk abinda ba gane ba kuma ko kalmar ce ya sake tambayar insha Allah abinda muka sani sai mu bayyana abinda mu sani ba kuma sai mu je mu yi bincike mu zo mu ƙara bayyana al'amuran shi haka kulli yake al'amari yake to Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidul Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم لا تدع لنا ذنبا في مقامنا هذا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا مريدا الا شفيته ولا عدوا الا هزلته ولا حاجة منها وعيش الدنيا والآخرة هي لك ريدا ولنا فيها صلاة إلا قديتها ويسرتها يا رب الرحيم يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة أما يسكون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Allah saka da ne Allah ba mu lafiya